بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يكشي الله الذي خلق السماوات والأرض Allah shi kaɗai wanda shi ne ya halicci samai da ƙarsai akwai bambanci da ka ce Allahu lazi khalaqa samawati wal arda da ka ce khalaqa Allahu samawati wal arda akwai bambanci in ka ce khalaqa Allahu samawati wal arda ka ce Allah ya halicci dukkan samai da dukkan ƙarsai amma in ka ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda ka ce Allah kaɗai shi ne mahaliccin samai da ƙasa akwai ƙasar a ciki bambancin sigar tana bayyana ƙasar Allah kaɗai shi ne mahaliccin samai da ƙasai ba waninsa ba shi ya isa ya halicce su halittar samai da ƙasai dai ana ta nuna mana kamar yadda ake faɗa to sama da ƙasa halittar su kawai a ce halittar duniya gaba ɗaya kenan domin duniya gaba ɗaya sama da ƙasa su ne duniya in a ce ne duniya samai da ƙasar domin da ya ɗauki saman ya kifa ta ƙasa to ba komai tsakanin su ba zai ba ta zama duniya ba to amma sama tana saman ƙasa ƙasa kuma tana ƙasan sama to akwai wani abu tsakanin su to da can saman da tsakiyar da ƙasan su ne ake haɗuwa a ce musu duniya halittar Allah kenan ta duniya kuma halittar Allah ta duniya kala biyu ce akwai mutaharriki akwai kuma jami'i wanda yake shi saki ne akwai abin da a duniya a ƙasa tsaye ke can ta a baya motsa ko kaɗa kai dai baka ganin motsinsa akwai kuma abin da motsawa yake to saman ma haka take to Allah ya halicci sammai da ƙasai wa sakhara lakum al-fulk wa sakhara lakum wa anzala minas sama'i ma'a kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama Allah ne yake kirga ni'imomi daban-daban ka ji cewa da wani irin ma baki za ka iya godewa kowace ni'ima guda ɗaya baka da shi ice na saukar da ruwa na sama ruwa daga sama ruwan sama da ike sauka idan ka ji irin haɗe-haɗen da ake can Allah ya masa umarni ya taso can ya taso nan ku haɗe sannan ruwan sama ya zama tun daga kan haske na rana da yake dukan wani wuri a ƙasa turiri ya tashi daga kogi daga dutse sannan iska ta ɗauko wannan sannan ta hauyi sama sannan ta ji alhure kaman ta mai da shi a dunkule gashi nan yana yana yana jiɗi jiɗi sannan a ɗura wani ruwa duk wannan hadari ba ruwan bane sai an ɗura ruwa shine yake faɗa cewa akwai wanda ruwan da yake ɗauke girgijen da yake ɗauke da ruwa da wanda bai ɗauke da ruwa sai a ɗura masa ruwan in an tura ruwan kuma ina za shi bai sani ba sai an sa wakilin da zai ce can za kai kai wannan can za kai to sannan kawai ku dai sai ku ga ruwa sha kuce ana ruwa sama kawai amma yadda aka yi abin ya zo haka Allah shi ya sani da ni'imar Allah ce hawa bawa bayan hawa anzala min as-sama'i ma'a fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum Allah ya ce muka fitar da daga ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan da ya sauka na sama dan arziki fa gare ku ba wata bukata daban da Allah yake da ita ba dan ya azurta kuma rizqan lakum abubuwan da ya fitar da samara mabambantan ƴaƴan itatuwa wasu ƴaƴan itatuwan ƴan ƙanana ƙanana kamar irin su tufa ci ɗaya ka gama da su wasu kuma ɗirka ɗirka irin su kankana ba za ka iya shanyewa kai kaɗai ba ina wasu kuma ga suka cinye har su har kwansan kamar inibi ka duk mashi abarci kawai ya gama wani kuma sai ka fitar da kwansan sannan ka ci shi kwansan wani wanda yake kamar abin nan ne eh, sa- ba- bai da bai da karfi wani kuma yana da karfi mina samarati mabambantan itatuwa muka fitar da wannan ruwan sama duka rizikan lakum Allah ce la duk da arziki ne dan mai muku arziki ne wa sakhara lakum al-furqa ku tuna bayi Allah ku tuna ce ku tuna ku tuna bayi na muka hore muku al-fulk jirgin ruwa jirgin ruwa an hore shi ne ba da mai tuka shi ba mai tuka shi ba shi ke wani da ya iya tuki an ce ƙwararren tukin jirgin sama ne shi ke tuka jirgin sama to wata ran kuma da ji- da shi matukin da jirgin yake haɗewa ya- ya- ya kashe in kai kake tuka shi ka fita har shi za a mutu matukin jirgin sama ba shi ne mai tuka shi ba sakharewa ne ta Allah shi dai wakilin tuki ne amma mu kore jirgin sama ba ba shi bane ba sannan ruwa da in an jefa masa abu yake yin ƙasa to ya jirgin sama da laftu da mutane shi kuma yake yin sama akwai wani ƙarfi da Allah ya halitta wa ruwa wannan ƙarfin shine jirgin in ya shiga sai wannan ƙarfin sai ya jirgin sai ya ƙasa ya ya- ƙarfin ya ƙasa sai ya ɗago jirgin ruwa sai shi kuma jirgin ruwan ya sama duk abin da ya sama to wannan power da Allah ya halitta a ruwa ita ce take dago jirgin sama kai ya nisa taskhiri ne na Allah sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahr dan ta yi nutso ta yi tafiya a cikin kogi bi amri kaga kar ka kalli da wani abu ka kalli jirgi na tafiya da ka kalle shi ka ce subhanallah tsarki ya tabbatar da wani ga wanda yake tafi da kai wannan jirgi karka kalli electronic karka kalli an yi jirgi mai sauri ciwo wallahi kalli subhanallah cikin saurin ko cikin tsayawa ya tabbata wannan wanda tarihi ne yana nan a ajiye Ba- eh, ma- turawa da makeran da waɗanda ba su ba ma ba wanda zai musanta tarihi aka yi jirgi wanda aka kera shi saboda jiragen a wannan lokacin suna yawan cin karo da dutse ko su ci karo da wani abu su nutse sai aka tsaya aka ɓata lokaci aka yi shekaru aka yi wani jirgi mai suna titanic aka ce onsen kabir sunansa kenan wanda ba nutsewa shi jirgin ba zai nutse ba sunansa kenan ranar da ya taso aka samu ƙwararren jirgi ƙwararren matuƙan ji- matuƙin jirgi ranar da ya tashi bai kai inda ya je ba ya nutse ya nutse wallahi a a rubuce yake wannan dole ka yarda sakhara lakum al-fulk litajriya fil bahri bi amri ba wanda ya hore jirgi yayi tafiya a cikin ruwa da lamarin sa sai shi ba wani dabara ba kuma ba iska mai korawa ba jirgi ba ba wani direba mai kwarewa ba wani dabara ba lantarki ba komai in ka shiga jirgin ruwan kai ma abin da za ka sa a ranka kenan kakka ce wannan jirgin ai mai lafiya ne a mai lafiya kawai Allah ya baka Allah ya baku lafiya shine kawai wasakhara lakum al-anhar Allah haka nan ya hore muku koruma ga sunan wasu su yi gishiri su ba da nasu sanadarin daban saboda kayayyakin cikin wannan ruwan su da ruwan gishiri suke rayuwa sai Allah ya bar shi gishiri wani kuma ya zama mai daɗi saboda ku ko ba za ku iya sanin gishirin ba sai a bar shi mai daɗi sai ku sha ku kuma don ku rayu an hore muku shi ne wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara haka nan Allah ya hore muku rana da wata da rana da wata dukkan abin horewa ne daga Allah ya hore mana su don su ba mu guziri na rayuwa domin ba rana ba rayuwa babu rana ba wata ba rayuwa to ai abincin da yake tsirowa da kake ganin tsiro na tsirowa akwai gudunmuwar sinadarin rana da take bashi sannan yake fitowa babu rana ba zai fito ba idan bai fito ba dabbobi ba abinci mutuwa na kai ma mai cin dabba ka mutu to ba abinci to don haka ashe rana da wata Allah ya hore su ne su ba mu madadi a rayuwa kuma ya ce da'i bai ni tutur rana da wata ba ka da tunanin yanzu bari in na tashi in na tashi ko ko za ta fito gobe rana ko za ta fito ba a sai ranar ta gama aiki ma dai da'i bai ne su tafi su dawo su tafi su dawo ba lalacewa Allah ne ya hore su wannan to wai da wanda aka hore wa abu da abin da aka hore wa ne fi eh rana da wata da sama da ƙasa ɗin da aka hore mana to mu da mu da aka hore wa da su waɗanda aka hore mana suwa suka fi girman daraja mu mu domin Allah ya hore su gare mu su zama sun amfanar da mu don haka su mu ne ababen girmamawa to Allah ya girmama mu da wannan kai kuma da me kake girmama Allah shine abin dubawa ka kenan dalilin kenan wasakhara lakum al-laila wan nahar Allah ya hore muku dare da rana dare ya zo a nutsu a yi bacci a huta a bari gobe kuma rana ta fito a shiga cikin harkoki an hore wannan daren ya zo gobe jibin ranar ta zo daren ya zo gobe jibin haka za a yi kai har ranar da kuma Allah ya tsaye da dare ya tsaye da rana ya tsaye da rana ya tsaye da dare ya tsaye da rana ya tsaye da wata ya tsaye da dukkan wani abu komai ya gama aikinsa amma wannan ni'imar da muke sha a bar kore wannan gare mu menene muka kabalci Allah da shi na aiki kyakkyawa da zai san mun gode wannan shi ne Allah bai tsaya nan bai ce wa atakum min kulli ma sa'altum ku duba ku gani bayi atakum Allah ya ba ku min kulli ma sa'altum daga dukkan abin da kuka roƙe shi duk abin da ka roƙi Allah Allah ya ansa maka kai amsa wacce wace iri ce aka yi kuma wannan ba ilimin ka bane eh ba ilimin ka bane ta yaya ansa maka baka sani ba amma ka ce ya ansa maka in dai ka bi sharaɗin addu'a irin wadda za a karɓa ka yarda Allah ya karɓa maka ud'ullaha haka manzon Allah ce wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da tabbas ya karɓa mu amma karɓawar abinda ka ambata ka faɗa shi aka karɓa maka ka ga baka gani ba wai ko ka ce ba an sa maka ba an amsa maka in dai ta hau kan layi sai dai da me aka amsa maka yalla ku sani yalla ba ku sani ba amma ata ku kulli ma sa'altumu Allah ya amsa muku daga duk abin da kuke roƙo wa ma lam tas'aluhu ma abin da ku roƙe shi wa ma Allah ya amsa muku akwai abin da ba roƙon Allah muke ba mun roƙi Allah ya ringa fito mana da rana ko ya ringa fito mana da wata babu abubuwa da yawa saboda Allah ya san muna bukatar su ba mu roƙe shi ba ma yayi mana kuma wasu abubuwan ma ba da lisanul maƙali muke roƙon Allah ba da lisanul hali a roƙon Allah Allah ka azurta ni Allah ka ban ƴaƴa na gari Allah ka ban mata na gari Allah ka bani kasuwanci mai albarka roƙon ba kike nan amma akwai roƙo wanda yake shi lisanul hali ne yake halin ne yake ganin yana da bukata ya ce Allah ya yi kai ba da baki kake faɗa ba ha yanzu da ka taho daga gida ka fito ina ka doso ka roƙi Allah ya kaka lafiya? amma halin haka kake nema bata faɗa da baki ba amma ya gane sai kake ka zo lafiya kuma ya kaka abinda mu tambayi Allah zama da za ka yi ba so kake ka zauna lafiya ba ka zauna lafiya hali ya nuna haka jikin haka yake so kuma an masa atakum min kulli ma sa'altum duk abin da kuka roƙi Allah da wanda ba ku roƙe shi ma Allah ce ne muku to ni ko me za ku mai ba wa ya duba ya gani ba abin da kuma Allah yake so shi kai masa wai shi kai masa duk abin da kai masa kuma me za ka ƙara ya kanka dai gode wa Allah ya ƙara gode ma shi ma bi Allah ya saka maka to ba abin da za ka to abin da ya nufi dai a nan dukkan ni'ima ta tabbata ga ɗan adam ta Allah to kai kuma lalle dukkan biyayya ya kamata ta tabbata a gare ka ga Allah Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya jero waɗannan ni'imomi na hore muku kaza na hore muku kaza na hore muku kaza ni ne muku kaza ni na ba ku abin da kuka tambaya da abin da ba ku tambaya ba sai Allah ya ce in ta'uddu ni'matallahi idan za ku nufi ku tafi wurin kirga ni'imomin ubangiji ni'imar Allah la tuhsuha ba za ku iya iyakance ta ba balle ku kirge ku duba ku ga siyaki Allah ba ce wa in ta'uddu ni'amal lahi ba ko bai ce wa in ta'uddu ni'ama Allah ba a'a wa in ta'uddu ni'imatan lahi mai tafsiri anan yace ni'imatan lahi ai bi ma'ana in'amu a'a haka dai wannan mai tafsiri ya tafi da kuma sauran masu tafi a amma ni'imata din abatta aka ni'ima ni'ima daya Allah ya ce in kuka tafi kirga ni'ima ɗaya abin da yake ƙarƙashin ita ni'ima ba za ku iya ƙirgewa ba ba kar a kan sauran ni'imomin ni'imatan lahi wahida ta ko a jikinka yanzu kanka akwai gashi kusa dubu ɗari uku da wani abu kowane gashi ɗaya yana da fayil da yake kawo masa jini da ruwa yana da abin da yake raya shi yana karɓar saƙo kafin wannan pipe ɗin ya zo wurinsa sai wasu abubuwa sun mammotsa sun mammotsa kusan guda 130 da wani abu sannan su kawo wannan gashin abu guda ɗaya a gashi 300 da wani abu in ta udu ni'imar tallahi ni'imar gashi kawai ni'imar gani abin da yake karkashin ta dugunnan abin da yake karkashin ni'imar gani in za gani ɗaya ne ni'ima ɗaya ce amma a karkashin ita wannan ni'imar ɗaya ni'imomin da suke ciki baki yanzu in zai harfa harafi ɗaya sai waɗansu abubuwa guda goma sha bakwai sun motsa sannan harafi ɗaya zai iya harfa ni'amatan lahi ni'imar Allah kowace guda ɗaya a ƙarƙashinta a albarkacinta makale-makalanta ba su da ƙirguwa to kar a zo gingin gingin na ni'imomin na Allah irin sama ni'imar Allah ce ƙirgamu ita muji guda ɗaya ka nemi ni'imar Allah take a sama wanda fa'idarta take zuwa maka za ka yi kirga babanka kansa ni ina ce gare ka tun daga kuruce ka zuwa kasa ka iya kirga abin da ya zama ni'imatan lahi ce mahaifiyarka ni'ima ce a wurinka ka iya kirga sanda kake kuka mai taimaka kana karami wani irin zanin goyo ta canja maka ya aka ta dauke ka ya ka kasa bacci duk ni'ima Allah ce ya kore ta gare ka ni'imatul lahi ayatat kowace la tuhsuha ba za ku iya ba to in ban da bawa ya kashe ga kuka gaban Allah kawai godiya in ya zo yi sai dai ya kuka ma dan ta ya zai yi ta ita godiya shi sa ce innal insana la zalumun kafa hakika dan adam la zalumun mai zalunta kansa ne ya kasa kallon waɗannan ni'imomin nawa ya runkufa ya dankwasa ya dawoma kan gode mun ya zalunci kansa dan adam ya zalunta kansa ne kafaru butulu Allah kudda mu daga wannan sifa to وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يا نبي الرحمة أنا محمد صلى الله عليه وسلم كأمة الأمة كمنا لابار النبي إبراهيم لابار النبي إبراهيم كما إذ قال إبراهيم لوكسن دا النبي إبراهيم يتي ربي جعل هذا البلد آمنا الله ساونا غري غرينا مكة يزما آمن تتي الدعاء النبي إبراهيم الله يا كربا ya sa shi amintaccen ne ba a zubar da jini ba a zaluntar kowa ciyawar garin ma an hana a yanke ta annabi ya hana abun farautar garin ba za a yi ba wani aminci ne kai wannan Allah ya karba addu'a annabi Ibrahim wa junubuni annabi Ibrahim ya sake addu'a ya ce wa Allah ka nesatar da ni wa baniya ni da yayana me anna abudal asnab kan mu bauta wa gunkuna kaji shi annabi ibrahim ya ce shi a tseratar da shi ya fara cewa wa zunubni sannan ya ce wa baniya da 'ya'yana irin su annabi isma'ila ishaqa fa kenan da jikokinsu kuma su annabi yaqub da sauran kuma 'ya'yan 'ya'ya ma irin su annabi yusuf kenan Allah ka tseratar da su kasu bauta wa gunkuna to nan annabawa dawo ba ma'asumai bane ba waɗannan duk annabawa ne waɗannan ambata kuma na Ibrahim na addu'a kasu bauta gunkuna dama annabawa da aka aiko su su yaƙi maka gunkin to wannan irin addu'a ita ce ake cewa du'a tabarru'in su sun san ba abin da Allah ya fi ƙi irin bautar gunki to su ne wa Allah fadanci suke roƙon Allah to abin da ka fiƙin nan ka sa mu wa mu ƙi fiƙinsa ko ba dama ba za su bauta gunki ba da ɗai tun da Allah ya zaɓe su annabawa amma suna addu'a akan haka to wannan addu'a ce ta shiryar da bayan Allah kai bawa na Allah ka ga kowane mataki ka hau kakka samu amnu daga wurin Allah su suna da amnun ma su suna da amnu tun da aka yaɗe su annabawa kaf annabawa Allah bai ba mu labarin ɗaya ya kauce ba ma'ana ɗaya ya faɗi a gaban Allah Allah ya ce sai ya kama shi ba ku ji ba to suna da amnu kenan to kai ba to ashe kai ake nuna wa cewa kar ka taka wani matsayi da kake ganin ka kai wani matsayi cewa Allah yana yi da kai ka wuce kuma ya kama ka a'a tsaya kai ta addu'a sai dai Allah ya ƙara nisa taka da abin da baya so kuma ya ɗora ka kan abin da yake so zunubin yiwa ba ni ya Allah abu asna wannan kuma iya wannan jumlar ta nuna wani abin da muka rasa a yanzu ko muke da shi a baya bayan nan ba mai daɗewa ba wannan abin da muka rasa nan wanda muke da shi a da wannan zaman da kuke ganin ana kai yanzu muna karatun nan wannan abin shi ya kawo wannan zaman ga ire-irenmu duka menene shi wannan shi ne a baya iyaye da kakanni ba sa ta kansu fiye da yadda suke ta kan 'ya'yansu baƙi za a yi irin baƙi mutanen Allah waɗanda ake da kyakkyawar zato a wurinsu cewa na Allah ne za a zo a jawo hannun ɗa a tafi gaban wannan a ce ga ka miƙa wannan hadiyya ce a yi masa addu'a Allah ya masa albarka karankas ba su miƙa kansu ba su yaran za su yi fatan Allah ya musu albarka ko in ba ma aje da yaran ba in an ce yaya su a yi mana addu'a zuri'ar mu Allah ya mata albarka wannan albarkar da ake sa mana ita ce ta kawo mu nan ba komai ba ba wani tsaba ba dabara ba iyawa ba komai Allah ne ya karɓi addu'a iyayen da kakannin da suke neman Allah ya yayi duk wanda ka gan shi a yanzu da irin wannan tafiyar Allah ya yarda ne da addu'ar da bayansa ta yi masa to mu amma mu muna yawa bayan mu haka kamar yadda aka yi mana wannan shi ne ko da akwai akwai karanci in ka tashi ko kudin ne kai kake cewa Allah ka azurta ni kawai sai in kai sa'a ka dan taro bayan addu'a da za a kifu kashi casa'in mutum kansa yake yi wa da ma ba a fifty fifty ma ce zuri'ar ta kai rusu rabi kai ma kanka kai wani rabi to kai tun da ka zo watakila ka yi ko baka yi ba to ka haƙura mana haka amma ba kai baka haƙura haka in an ba wa zuri'a ta kama an baka ne kuma yin albarka ga zuri'a kai in ka tafi in kai kadai ne mai albarka ka fa tafi kenan bayan ka koho ashe hikima gare su shi yasa waɗanda suke da irin wannan hikimar za ka ga bayan su ba ta yanke da albarka ba wannan ya tafi wannan ya sake tsirowa wannan ya tafi mu ma mu tsaya amma in mun tsaya ba mu yi ba to sai abin ya tsaya gajere eh to Allah ya kiyashe mu kaga dai annabin Allah annabi Ibrahim caye ka ka azurta ni ka nisa ta ni kai ni sai ce da ƴaƴana wa baniya da ƴaƴana haka zamu zo ta addu'a a gaba kuma ta alheri shi ma ce shi ma da ƴaƴansa haka ake so mutum abin tsari ka nemi Allah tsare ka da zuri'a abin kuma nema ka nema kai da zuri'a rabbi ya ce rabbi ya ubangiji inna hunna abinda ya sa nake ne muke neman tsari ka tsare mu daga bautar gumaka gumaka a dalalna su suka batar da kasiran minan nasi mafiya yawan da mutane wanda suka bata ba su kalli Allah abota ba gunki suka kalla dan haka gunkuna su suka batar da mutane mafiya yawa daga anan majazi ne mursali gunki baya batarwa bauta masa da ake yi mai bauta masa shi yake batacce yake bauta masa mun ji a wani lisanin hali da wani mawaƙi yake cewa yake ce abaduna wani hannu a abadu lillahi gunkuna suna cewa mu wa bauta mana ake amma mu bayan Allah ne ba so muke ba bayan da zamu yi ne to da haka gumaka suna ɓatarwa an jingina ɓata gare su i saboda da sababin su ne ake ɓata din adlalna kathiran minan nas gunkuna sun cikar da mafiya yawa yawa da mutane faman tabi'ani fa innahu minni annabin Allah kenan yace wanda ya dini to wannan shi yake tare da ni wanda bi ya dini akan tauhidi ka Allah Allah yake munajati da Allah yake ana yace Allah wanda bi ya dini kan tauhidin ka to shine nawa shi yake tare da ni wa man asani wanda ya saba mun kan tauhidi ya zai ba da tauhidi ba gare wajenka tafa innaka gafurur rahim kai na san sifarka al-gafur ar-rahim ne kaga dama kai gafara kaga dama kai aka ce wannan kafin Allah ya sanar da shi cewa baya gafara ga wanda ya je masa yana mushriki ko kafir wannan aya kamar yadda tabbata a hadisin muslim ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata rana da ya karanta ta ya kuma karanta faɗin annabi Isa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk Allah bayi sun zaɓi su bauta wa wani sun haɗa shirka mutanensa kenan to Allah in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in kai musu azaba bayinka ne sun cancanta ka azabta su kuma in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah idan kuma kai musu gafara kai sarki ne fiye da haka wabuwayi ruwanka ne wannan Allah kana da dama kai abin da kake so annabi ya karanta wannan magana ta annabi isa da wannan magana yanzu ta annabi ibrahim shi ma da yake kai karar jama'arsa a wurin allah sai manzan allah aka ga ya karke da kuka me yake cewa ce rabbi ummati rabbi ummati ya duba ya ga irin magana annabi ibrahim zai akan mu al'ummarsa ko irin magana annabi isa zai duk ba ita yake so ba shi a baki al'ummarsa gaba ɗaya kawai rabbi ummati rabbi ummati ni ba na son abu kowa duk wanda ya shaida ni ɗaya ne in tafi da shi kawai rabbi ummati rabbi ummati hadisin muslim ne manzon Allah Allah ya gaishe yana kuka yace jibrilu ka tafi wajen muhammadu ka ci sanhu ma yubuki ka zai ka ce me yake baka kuka ya san abin Allah ya aiko ne don a ji wannan labarin jibrilu ya zo ya ce Allah na gaishe ka ya muhammadu kuma ya ce me yake baka kuka amma wa huwa a alamu shine mafi sani ice kaji abin da na karanta kaji abin da na karanta kaji sakona jibril ya koma wajen Allah yana gaya wa Allah da wa huwa a alamu Allah ya sani jibrilu Allah ya ce jibrilu koma wajen muhammadu ka ce in na sanu nudika fi ummatika wala nasu'uka ka ce al'umma sai yake magana har suka bashi kuka saboda tsiran su ka ce wallahi sai mun faranta masa cikin al'umma ba za mu bata masa rai ya bar kukan in dai al'umma ce sai ransa yayi fari ya ce haka yake so ba za mu bata masa rai ba zo mu je
ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا إني أسكنتم من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس واجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع النبي إبراهيم ببر الدعاء با يتي غبا da addu'a yace ya ubangiji mu kana ji yana rabbana rabbana rabbana rabbana inni askantu min zurriyati Allah gashi na saukar da waɗansu daga zuriyata shashin zuri'ata shine Isma'ilu da mahaifiyarsa Hajara na saukar da su biwadin gairi zar'in ga wani wuri inda ba shi da shuka ba wurin da yake iya karɓar shuka ba maka kenan muka ce ba a shuka ta fito saboda garin ba garin shuka ba ne ba to Allah kuma ya umarce shi ya kawo ma- matarsa da kuma ɗansa wurin annabi Isma'ila ya ce to Allah kana kallo kai ka umarce ni gashi to na zo da ‘ya'yana da, da zuriyata a wannan wuri inda ba, ma- ba, ba, ba masakar shuka a wurin inda bai tikar muharram ai nan ga ba- ba- ɗakin kusa da ɗakin Allah ɗakin ka mai alfarma nan ne abinda inda aka umarce ni kuma nan na kawo su kuma Allah ga su na kawo su Allah rabbana liqimu salata Allah na kawo su ne a nan ba dan komai ba ba fatauci ba ba dan wani abu ba ba wai dan sun kasa rayuwa ko ina ba liqimu salata dan su tsaye da sallar ka ya Allah faj'al afidatan minan nas tahawi ilaihim Allah ka sanya zukatan mutane ta dinga karkata zuwa gare su abu idatan minan nasi abdullahi dan abbas ya ce da ya ce faz alaf idatan nasi ka sa zukatan mutane su karkato wurinsu da duk da ba yahudi da ba nasari da ba majusi da ba farise da ba rume dole su ya je maka saboda sai zuciyarsa sai ta karkata amma fa abidatan minan nasi wasu zukatan daga zukatan muminai mutane to shi yasa sai zukatan mu ne mu take da ta'allake da makka don ga ɗakin Allah ga manzan Allah ga garin manzan Allah zuciyar mu ba za ta bara ta da wannan wurin ba to muminai kenan sai sai minan nasu mu ne kenan da ya ce annasu kawai gaba da abidatan nasu da kowa sai ya karkata da kowa ne zai kai ka sai ka sai ka tsaya warzuquhum annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a warzuquhum ka azurta su kaga yana magana ne da lisani harshe da Allah ya sa ya magana ba ai da mahai da matarsa da ɗansa ne a wurin amma jami'i muke jin labari ana warzuquhum ka azurta su wato kenan har Allah ya gwada masa zai bar su a wurin kuma ba za su mutu ba sai sun hayayyafa sun yi ‘ya'ya sai sun kafa garin sai garin ya ya kafi su ne sanadin kafuwar garin to ana addu'a ne gare su da wanda za su zo bayan su a garin kenan sai ya zama gari garin Allah ka azurta su minas samarati daga dangogin ‘ya'yan itatuwa la'allahum yashkurun dan su gode maka haka abinda addu'a annabi Ibrahim yake da duk abinda Allah ya roƙa sai da ya masa in ka ɗauko tun farko na addu'ar tasa har zuwa yanzu a nan inda ake ɗin nan gaba ɗaya ba abinda maka ba haka take ba makan ta zama baladan amina gari ne amintacce maka a- azurta ta da ba shuka ake a garin ba amma duk inda ake shukan ma sai ka samu abin da gashi a makka babu a garin da ake shuka saboda addu'a annabin Allah annabi Ibrahim wani irin ƴaƴan itatuwa ne in ka maka in ka je maka baka gani ka je ga- nan garin ba muna shuka ba wani ɗan itace in ka gaji a maka kai ba- in ka je ba to eh wani irin ma ka zo nan ka sa ya mutu garin da kake shuka in ka sa ana ya ƙi ko kuma ya daɗi bai yi ba amma maka gashi duk irin irin irin da ka sani na dango- dangogin 'ya'yan itatuwa ka zagaya wurin za ka samu bambambanta ko masu daɗi kala kala saboda annabin addu'a annabin Allah ko ba za ta bar wannan har duniya ta tashi ba za su bar maka to ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء haka ake son addu'a a koya irin ta annabi ibrahim shi abin da ya zo masa wanda yake roƙa wa zuri'arsa ya zo masa kuma ya gaya wa allah sai shi rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin allah abin da muka boye yanda yake zuciya wanda yake zuciya ka san shi abin da muka bayyana ka san shi duk kyakkyawan abu kawai kai musu ba sai mun faɗa ba to bawa in yi addu'a Allah ba ni kaza maka ce Allah abinda baki na ya gaza faɗa dan ban ma san shi ba bari in faɗa kai ka san shi mai kyau Allah ba mu shi abinda kuma baki na ya gaza faɗa na neman tsari Allah ban san shi ba ban san tsoron ba ma ban san illarsa ba bari in faɗa Allah kai ka san shi Allah ka kare ni Eh, zai ce ya sani din kuma sai ya kare ka din وما يخفى على الله من شيء في ال- وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء باب وانا ابن ما من شيء يخفى على الله باب وانا ابن da yake boyuwa ga Allah a fili yake ko a ɓoye a sama yake ko a ƙasa ko menene shi Allah yana sanar da shi tangaran yake a wurinsa nemi a baka abin bayarwa nemi a tsare ka ga abin tsarewa to الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء annabi ibrahim har yanzu muna tare da annabin allah annabi ibrahim ya ce godiya ta tabbata ga allah allah allazi wahaba li wanda ya mun kyauta kyauta sunan naki gare ta da yawa to kyauta ta hibatu ita ce wadda ake yi ba da muƙabili ba ba abin da kai wanda ya zama sababin da za a yi ma kyautar a yi ma ita ita ce kyauta ta wahab to wahaba li allah ya bani ɗa ba tare da wani la haulin mini wala quwwata ba wani abu ba wani dabara domin wahabani alal kibari isma'il wa isa ya bani isma'il da isa alal kibari wai ake cewa aladin nan ma'anarta ma'a a a batta a aladin alqur'ani ba wani harafi da zaka dauke shi ka sa wani ya zama daidai shi aladin ma'ana inda ake ma'al kibari to akwai wani karfi da ba za mu gano shi ba sai an sa aladin ga girma tsufa ya shekara ya yi tukub wanda ba haihuwa da tare da wannan tsufa amma sai kudura Allah alat alal kibar sai ta hau kan girman tafi girman tafi tsufan girma ta har ta lallabe shi saboda haka shi sa aka ta'ajiri da aladin kudura ta Allah ta haye kan tsufan ta mai da tsufan ba tsufa ba ta ba da ɗa kuma to inda a ce ma'al kibari ba za a ga wannan ba alal kibari eh akan girma na kuma amma Allah ya bani ɗa Isma'ilu da Ishaq shi yasa ma duk ɗa da ake ba bawa duk wani tsurutu da zai je raye ko ya iya wani ko shan magani da zai kawo masa ɗa ko ba wannan bane ba wallahi hibatu ne baka Allah baka zai yi ba tare da kai komai ba ko kayan ba wannan ne ba da ɗan ba shi sa Allah yake cewa ya habu liman ya sha'u inasan shi yake kyauta ta mace in ya ga dama ga wanda ya so wa ya habu liman ya sha'u zuko in ya ga dama ya yi kyauta ta na ɗa namiji ba wai kai kada ma can zuri aku ya'ya na maza suke haihuwa ba shi za ka haihuwa namiji ba wannan ba ne a kawai hibatu ne Allah ne ya ce namiji za mu baka shi ya baka kyautar wannan to kuma wanda bai bashi ba wannan tunda yana bayarwa ne wancan ba wani aiki ne ba shi ma ya karɓi wannan rashin bayarwa a matsayin wata baiwar daga Allah kawai tunda hibatu ce ita kuma kyautar rashin bayarwa aka yi masa kamar yadda aka yi wancan kyautar bayarwa inna rabbi haƙiƙa ubangiji na la sami'u du'a mai jin addu'a ne kenan annabin Allah yayi addu'a a bashi aka bashi
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Akwa mu duba girman sallar nan fa ba a cikin addinin musulunci ne kawai ake ta magana tsaye da sallah ko kuma girman sallah a wajen Allah ba. Duba annabi Ibrahim kakan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama uban annabawa ka duba ka ga a baya inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram kace rabbana ne li yuqimu salata nan ma kuma abin da yake magana kenan yake cewa rabbi ja'alni muqimas salati Allah sanya ni ni ne tsaye da sallah annabi ibrahim kai ka san akwai sirri a cikin sallah wani iri annabawa suke so a sa su tsaye da ita yadda Allah yake so a tsaye da ita don haka duk yadda wani ya tsaya ya tsayi da sallah wani ya tsaya ya tsayi da sallah to Allah zai fifita tsayuwar wani akan wani duk a tsaye ake car amma ba a tsayuwar da kafa biyu a nan tsayi da sallah yake ba ko da dai tsayuwar sallah na faruwa tun daga kan tsarki da za a yi na sallah a yi shi daidai ya tsaya alwala da za a yi ta sallar a yi ta daidai daidai yadda shari'a ta ce a yi a tsaya a zo a tsaya a gaban Allah za a tsaya a tsaya a tsaye shi ma wannan kayi tsayuwa ta zahiri saura tsayuwa ta baɗini to kai ka san annabawa da suke neman Allah ya sa su tsaye da sallah ba wacce duk tsayuwar da muka yi ta tsarki ta tsayuwa ba ita bace ba tsaye da sallah yadda za ka kalli Allah a sallarka tsaye da sallah na nan a nan ma shi ma an biyo ka a nan ma da ka ko kun yi daidai a tsarki a alwala kun kuka zo kuka tsaya a tsaye da sallah wurin kallon Allah a nan tsaye da sallah za ta bambanta wani zai yi gaba wani ya yi baya eh an daidaita sahu amma a nan daidaita sahu zai wahala imana saboda yadda wannan yake da kudura ta kallon zatin ubangiji daban girma ga Allah in ya ce alhamdulillahi rabbil alamina baka san irin yawon da zuciyarsa kai wurin kallon rabbul alamina ba ba irin yadda wannan ta yi ba ar-rahman rahim rahimiyya ta Allah da rahmaniyya ta sa yaya bawa ya yawo a cikin ta duk yana nan kuna tsaye gum kai baka san yawon ba kai ko baka je ko ina ba yan na faɗa ne wannan mutum wanda bai san hakan ba yake neman haka ba tsaya ko ai sallah ana ta kaza alhamdulillah rabbil alamin har ran yake miji a ba wai saurin ba isa saurin tare da ganin girman Allah a cikin saurin zaka iya ko ba zaka iya bai dalla dalla in ta haka zaka iya rabbana li yuqimus salata rabb rabb ja'alni muqimas salati Allah sanya ni mai tsaye da sallah wa min zurriyyati kaji ba nan ma annabi Ibrahim bai manta da zuri'arsa ba Allah sa zuri'a ta ma ta zama mai tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a Allah addu'a kiranka nake kiranka nake Allah Allah ka ba addu'a kiranka da nake haka ake son ba in yi gama addu'a ya ce Allah kai fa nake kira ba wannan ka ba kuma kai ne mai yi da ba wani ba dan haka idan na kwankwashi kofa ka in baka bude mun ba ina zani babu to ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب rabbana gafirli ya ci gaba da addu'a Allah gafarta min zunubi na annabi yana zunubi ne a'a istighfarin annabawa suna yi ne la an sababi zambe waka ba dan zunubi ya afku ba a'a suna yi ne dan da'a da ibada kamar kamar tasbihi yake da'a ce idan annabi yana kan matsayi na sanin Allah da Allah ya masa fatahi a kai ya- Allah ya sake kiransa zuwa fatahin gaba sai ya istighfari a a fatahin baya da ya gato tsayuwarsa a baya wannan tsayuwar da ya a baya ta aikawa ce ne sai ya neman mata gafara ya kalle shi kamar laifi ya yi to wannan shi ne hakanan ya ce igifir liwa liwa lidayya kai gafara gare ni ga iyayena wannan yana daga cikin abinda lallai wanda Allah ya azurta shi da iyaye suna raye ko suna mace kar ya bar yin addu'a gare su wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ya saura gare ni yanzu wani haƙƙi akan iyayena na biyayya wanda ya kamata in musu bayan sun mutu suna da shi a kaina manzon Allah ya ce na'am iyayenka na da haƙƙi a kanka ice tusalli alaihim ka tsaya ka ringa yi musu addu'a wa astaghfir lahum ka nema musu gafara wa ifa'un bi uhudihim ba'da mautihim ifa'un bi uhudihim ba'da mautihim ka cika alƙawarran su bayan mutuwa mahaifinka yayi alƙawari kaza kuma Allah ya yanke shi bai cika ba kai kuma kana da iko ka cika alkawarin ko uwa ko uba bayan mutuwarsu wannan yana daga cikin bin iyayen sannan annabi sallama ya ce wa ikram sadiqihima da kuma girmama abokin su wanda ka san abokinsu ne a halin rayuwa to su sun mutu ka ce ba ruwana da shi yanzu saboda shi su sun mutu alaƙarsu da baba ne a'a ka girmama shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsu shi yasa muke girmama sahabbai saboda abokan annabi ne annabi ya ce mu girmama abokan iyayenmu dan ne ba za mu girmama abokan annabinmu ba sallallahu alaihi wasallam Eh, abu a hankali haka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma da sadar da zumuntar da dama sai da su take saduwa to kuma sun yanke yanzu ba sa nan kar kuma ka ce ta yanke ita ma kai ma sun tafi ta tafi ka sadar da ita kai ci gaba da sadar da ita yana daga cikin abin da Allah zai kalli kari iyayenka da shi har yanzu to kenan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tambaya cewa kuma akwai sauran biyayya iyaye to ashe zai yiwu yanda aka kama mutum akan bai bi iyayensa suna nan da rai ba idan ya keta waɗannan za a iya kama shi walil muminina yawma yaqumul hisab Allah kai gafara ga yan sauran zuri'a muminai zuri'a ta muminai yawma yaqumul hisab ranar da za a tsaida hisabi Allah anan rahamarka kadai da gafararka ake nema domin in ba ita ba bawa ba zai samu kucewa ba da bawa ya zo gaban Allah to ba abinda Allah in ya kalle shi sai dai kalle kallon rahama kallon gafara idan aka in bai wannan kallon ba in yi masa kallon kallon ka zo za a caje ka to ko ka gama cajuwa Allah kiyashe to ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن كي مي سوراري كي مسلمي كي مؤمني كتب tsammani ubangiji subhanahu wa ta'ala ghafilan marashin sani ne wanda baya kiyaye amma ya amal zalimuna daga abin da azzalimai suke aikatawa wannan kuma Allah yana gaya wa annabi dan lallabawa da lallashi cewa azzalimai da mushrikai suna bankaura suna abin da suke so na shirka kuma muminai suna kallon Allah ya kyale su Allah ya ce musulmi a kar ku zaci Allah ya rabtana ne Allah ba yana kiyaye da abin da azzalimai suke yi ba kamar an tambayi ubangiji to tunda Allah kana kiyaye ya aka me tanadin da kai musu yace inna ma yu'akhiruhum liyawmin kadai Allah na jirkinta su na barin su ne su yi sharholiyar su zuwa wata tikewar wata rana ta shakhasu fihi al-absar ranar da idan duna za su kakkafe za su zuluzu muhudiina ka karanta ne نعم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأفئدتهم هواء wannan bakin tashin alkiyama kenan sanda aka yi tashi tashin farko da wanda zai tsira da wanda ba zai tsira ba duk ana gani ana tafe shi wanda zai tsira ma bai san zai tsira ba wannan tsoron ranar alkiyama ya bugi zuciya ya daki kowa an tashi ido yana kallon sama ya karkafe mutane muhudi'ina suna masu gaggawa halin kasancewarsu suna masu gaggawa muqni'i ru'usihim suna masu daga kansu zuwa sama ba su san me zai faru ba la yartabu ilaihim qatuhum a wannan ranar idan ido baya kyaftuwa ya kafe kyar ba kuma hana kyaftawar akai ba tsoron ne ya hana kyafta in mutum ya je kyaftawa garin kyafta da sai kuma an yi wani abu ba me za a yi ba shiru yana kallon ta ina wani abu zai fito wa afidatuhum wannan ba da labari kenan ga halin idan dina to su kuma zukatan su fa Allah ya ce hawa ba komai a ciki fariga ba komai a ciki fanko ba mutum din mutum din ya tafi to
أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
to Allah ya ce an zirin nasa ya annabin Allah ka gargaɗi mutane ba mutan makka ba kaɗai mutane duk mutanen ka ne daga mutanen makka har a tashi alƙiyawa mutanen ka ne wannan gargaɗin ya zo kunnen su gaba ɗaya ka gargaɗi mutane me za ka gargaɗe su da shi yau ma ya tihimul azabu ranar da azaba za ta zo ita ce ranar alkiyama yau kuma alkiyama gaba ɗaya ranar azaba ma aka kalle ta saboda wannan halin da aka faɗa za a shiga wanda kowa ma zai shiga ai azaba ne kafin a fita daga ciki fa yaqulu alladhina zalamu amma kafirai a wannan ranar sai su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib Allah a jirkinta mana zuwa wani dan lokaci dan kankane ba da yawa za a ba mu dama ba ya Allah akhirna ila ajalin qarib a mai da mu duniya kaɗan mai da mu baya kaɗan in an mai da mu da- baya kai a bamu lokaci mai yawa in an mai da mu baya ɗan lokaci kaɗan za a bamu mu ji da'awataka kaga amsa kiran tauhidi Allah za mu yi maka tauhidi wala tabi'ir rusul manzannin da muka sare fantar za ka ga bin manzo ya ubangijin mu me me amsar amsar ne aka basu Allah shi awalam takunu a kasar ku a ba ku ne kuka tsaya kuke rantsuwa ba min qablu ka- min- min- kafin zuwan ku nan ra- ranar alkiyama kun tsaya kuna rantsa rantsi kan cewa wa aqsamu billahi jahada aymanin la yab'asu Allahu man yamut sun tsaya tsayin tsayin daka rantsuwa wallahi Allah ba zai iya tashi wanda ya tashi wanda ya mutu ba a yanzu kuma kun zo kuma an tashe ku sai ku ce a mai da ku da kuke ta malakum min zawal ba ku da gushewa mana ba ku da gushewa rayuwar ta duniya ita kenan in an tafi kuma ba wani magana wata gaba don haka abin da kuke ciki kamar ma tamkar ba za ku ma ba- bashi ba jin daɗi in an fara yi kawai ba zai yanke ba wannan ba sai kafirai ba akwai waɗanda wannan rayuwa take ruɗin su su ringa jin daɗi suna ganin suna da komai a hannunsu su manta fa jiya kanin su ya mutu ko shekaran jiya ko baban su shekaran jiya wancan ko shekara wancan ta ya mutu ba amma su jin komai yana hannunsu za su ji kamar ina wayayye ne Allah ya ce to kar ka ji haka in an ji ranar alkiyama za ka ji ina ma a dawo da kai wannan ya zama ba haka kai ba kai akasin haka ya zama Allah za ka bi wato ɗan uwa a wani maukifi ne fa anan wani matsaya ne wanda dole duk sai an je shi labarin nan da ake bayarwa da wani ne yake bayarwa ba Allah ba sai a ce yana ba da labari ne da sani da ya yi la'alla sanin nasa ko daidai ko ba daidai ba a'a nan Allah ne da kansa yake ba da labari ba wata magana a ciki haka za a yi wallahi to wata rahama daga Allah da ab- da a ce jami'o'i za su yi irin yadda abin da Allah yake a nan da ɗalibai sun ji daɗi ba mai kuka to malami ya zo ya yi lacca an semista gaba ɗaya ta ƙare za a yi jarabawa sati mai zuwa ya shigo ya rubuto duk kushitin da zai yi gaba ɗayan abin da zai tambaya ya ce gashi ɗalibai gashi kun abin da duk zan tambaye ku ɗaya ba zan ƙara ba zan rage ba gashi yaya ba ya musu rahaba wata iri ba to nan haka Allah yake mana kwashin din yake ba mu anan amsar yake ba mu kai amsar yake ba mu ga yanda za a yi ga yanda za a yi a lahira kun ji yanda zan yi kun ji yanda zan yi mafita kuma kun ji mafita kun ji mafita saboda Allah wanda ya faɗi wannan jarabawar ai sai dai kuma dai Allah bai kiyaye Allah tsare mu Allah ba mu ikon amfani da abin da yake gaya mana wala tabi'ur rusul mu bi manzo Allah ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum fi zawal ba ku da kuka rantsi a duniya kamar ba za ku bushe ko batta ba Mhm.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم Mhm.
وتبين لكم كيف فعلنا بهم Mhm.
وضربنا لكم الأمثال wa sakartu fi masakin alladina zalamu anfusahum ku mutanen makka waɗanda kuke wannan kekashewar ai ba ku zauni ba ku zama ba a wurare daban-daban na waɗanda suka wuce kafin ku waɗanda suka zalunci kansu kuma da kuka zauna ba ku ga bai bayyana gare ku ya muka yi da su ba mutanen adawa da samudawa kuna bi hanyar fatauci zuwa sham kuna kallon eh, alamomin garinsu ku tambayi ya aka yi da su in ma ba ku sani ba mana kai fa fa'alna bihim ya muka yi da su wannan ba zai ishe ku ishara ku bi annabi Muhammadu ku bi kiran da yake muku ba wa darabna lakum al-amsal to mun buga muku misalai ba ɗaya ba ba biyu ba na irin waɗannan ya karɓi ko bai karɓi ba za ku haɗu da sakamakon wannan misalin amma mun buga muku an fita to
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم mm, وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال wa qad makaru makarahum nan kuma Allah na bada labarin duk wannan abun bai shiga kunnan Qurayshawa mushrikan nan ba da ake ta faɗa Allah ya ce makaru makarahum sun shirya makirci Allah ma ya jinjina makirci yace sun shirya makirci irin makircinsu amma wa inda Allahi mafaruhum ai dukkan makircin da zai a hannun Allah yake safaha ce buɗaɗɗiya makashufa inda Allahi abinda duk suke yi za mu yi za mu yi kaza mu kaza kai bari mu masa kaza mu wa annabin kaza bari mu shirya wa addini kaza inda Allahi makaruhum a hannun Allah makircin nasu yake Allah ya ce wa in kana makaruhum litazula min jibal nan akwai fuska biyu ko da lamarin da sha'anin sai kawai da mai tasiri ya tafi ma kana makaruhum makarin da suka yi da shirin da suka yi din nan ba zai iya gusar da dutse ba ma'ana ba abin da zai iya wa addini na bai koya wa annabi muhammadu na a nan ana nufin jabaru ko addinin musulunci cewa makircin su zai iya gusar da dutse in dai zai iya gusar da dutse jinjina to ya iya gusar da addinin a'a ba zai iya ba to makircin su zai iya gusar da annabi muhammadu to annabi muhammadu kamar dutse yake a wajen zama garam dan haka makin su me zai yi da shi to a wannan fuskar kenan ko kuma in wa in kana makaruhum litazulu minhu aljibal ko da makarun su aljibalu zai iya gushewa saboda karfin makarin nasu wato sun yi makarin wani iri irin makarin da duk girman dutse na iya tarwatsewa amma sun yi shin akan addinin addinin bai tarwatse ba saboda ne saboda inda Allah makaruhum haka nan kuma sun yi shi akan annan muhammadu annan muhammadu ya kai ya kai sai da ya gama abin da ya zo yi kaf sannan ya koma zuwa ga Allah to wannan shi ma makar nasu bai tasiri ba kenan to فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله كن سوراري kada ka taɓa tsammanin Ubangiji kamar yadda aka ce maka a baya kakka tsammaci Ubangiji gafilan amma ya amalu zalimun Allah na kau da kai ne kaɗai ba ya bar azzalimai bai san me suke yi ba ya sani kawai ana jirkinta musu ne saboda wata rana da za ta zo wadda za a kana su da ita to nan ma Allah ya ce kada ka taɓa zartan Allah zai saba wa manzanninsa alkawari a'a inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya Allah na taimakon manzansa da wanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar alkiyama Allah ba zai ban manzansa ba yau ma la yakhuzillahu nabiyya wal ladina amanu ma'a ranar alkiyama Allah ce ai ranar da ma ba za ku mai ta manzona ba annabi Muhammadu da sauran manzanni ma wal ladina amanu ma'ahu da wanda duk ya imani da annabi Muhammadu imani sahihi a ranar bai da kunya Allah sa mu a cikin su to Allah ya ce karka taba zaton cewa Allah zai saba wa manzanni alkawari a nan duniya a ce bai taimake su ba zai taimake su a lahira kuma a ce ba zai musu yadda suke so ba zai musu yadda suke so me yasa yace inna laha haƙiƙa ubangiji mai tsananin azizun zuntuƙami Allah mai tsananin intiƙami ne idan ya so in bai gafara ba Allah mai tsananin danka ne ga wanda Allah ya danka bai gafarta masa ba Allah ya gafarta mana to alhamdulillah a insha Allah